وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا ينين ثلاثة بيوكينا جوة صفر hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 muna kuma daya ga watan goma shekara ta 2019 Allah kaddara mu da ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari a wancan satin mun karanta as-sabru 'ala al-adha hakuri akan cutarwa mun karanta hadisai guda biyu cikin babin ɗaya bayanin cewa ba wanda ya kai Allah hakuri da kauda kai akan cutarwar da ake ana danganta mashi ‘ya'ya, amma kuma Allah ya kau da kai bai azabtar ba, bai kama mutane ba, ya jira masu tuba su tuba wanda ba su tuba kuma ya kama su da laifin a ranar gobe alkiyama. Haka manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam idan an cutar da shi, an cusguna mashi, yakan tuna irin abin da aka wa annabi Musa alaihi salam sai yake cewa ai an cutar da annabi Musa sama da abin da aka cutar da ni yayi hakuri da haka sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hakuri akan haka yau za mu tashi a kan babin da imam al-bukhari ya ce babu islahu zatil bayni babu da yake bayani akan gyara abin da ke tsakanin mutane shine kuma babi na 183 hadisi na 391 a shafi na 150 a irin littafi na darasi na 59 qala haddathana sadaqa qala haddathana abu muawiya an al-a'mash an amr bin murra عن سالم ابن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شون حديث عن كرؤة أبو الدرداء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة شين إن باكو لاباري بدرجة دوان مطي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة shine mafi alkhairi akan sadaka da azumi da bada sadaka in ba ku labarin wani matsayi wannan matsayin yafi yawan sadaka yafi yawan azumi yafi yawan sadaka qalu suka ce bala ba mu labari ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace salahu zatil baini gyara abin da ke tsakanin salahu zatil baini gyara abin da ke tsakanin to malamai sun tattauna menene salahu zatil baini suka ce shine ai salahu al ahwal allati bainan nasi a gyara halayen da yake tsakanin mutane tsarin zamantakewar mu to mu gyara tsakanin mu ta yadda za a samu dankon zumunta haduwar zukata da rashin rarrabuwa wannan abin da za a gyara mutane su zamanto tsintsiya madaurin ki daya to ya fi mutum yake yawan sadaka ko yake yawan salloli na nafila yawan sallolin azumi yawan sadaka wacce take ba ta wajibi ba haka waɗansu malamai suka tafi wasu kuma sun tafi ma a'a ka gyara tsakanin al'umma ya zamanto akwai danƙon zumunta da fahimtar juna wannan alkhairinta ya fi hatta na sallolin farilla da azumi na farilla da zakka ta farilla saboda azumin farilla da zakka ta farilla da sadaka ta farilla idan ka yi ta alkhairin ta iyakanka ne kai a karan kanka wannan kuma idan ka gyara al'umma al'umma ta zaman to tsintsiya madaurin ki daya amfanin na mutum ɗaya ne duk wanda ya kawo gudun washi to gaba ɗaya al'umma zai amfana to shi yasa manzo Allah ya kira cewa wannan matsayin na gyara zakata na daidaita tsakanin al'umma su zama to tsintsiya madaurin ki daya ya fi daraja a wajen Allah akan yin azumi da sallah da zakka to waɗanne irin halaye ne idan muka yi so za su gyara tsakaninmu halaye ne da yawa wanda duk tunaninka zai iya kaiwa ga kai shi duk abin da in kai zai iya kawo daidaito da fahimtar juna to wannan abin ana buƙatar shi kaga kusan ku kan kusan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon alqur'ani sai ya dawo ya zamanto akwai gaskiya tsakaninmu akwai amana akwai mutunta juna akwai darajanta juna akwai kauce ma ƙarya akwai kauce ma annamimanci akwai gaucewa ziga akwai gaucewa kaucewa kambama mutane za ka ga duk munanan halayen da musulunci ya magana akan su za a kauce musu kyawawan halin da musulunci ya magana akan su za a yi magana akan su ya zama to kuma akwai yawan nasiha don da aka ga yayi kuskure yayi abin da ba daidai ba abin da zai iya cusgunawa ga wani to a kirawo a yi nasiha a cire wannan cusgunawa din abin da zai jefa baraka tsakanin al'umma a cire shi wannan shine abin da ake da bukata tsakanin al'ummar musulmi lalle abin da zai daidaita al'umma ya gyara tsakaninmu sama yake da ladan sadaka ladan azumi da ladan salloli sai yake cewa wa fasadu zatil bayin batin tsakanin al'umma fasadu zatil bayin hiya al-haliqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ita ce al-haliqa ita ce mai aski yin abin da zai bata al'umma ya gurbata zamantakewa ya bata tsakanin juna to wannan shine abin da ake kira al-haliqa wata riwaya yake cewa ba yana nufi mai aske kahi ba ba mai gyaran fuska ba ba mai gyaran kwalkwal ba a'a abin da yake nufi abin da yake kankara addinin mutum duk abin da za a buɗa da sunan musulunci da sunan ayyukan alkhairi akan ka gurbata tsakanin al'umma to wannan yana kankare addinin ka ne to kuma wannan halin da muke ciki watakil shine mafi hadari a wajen kankare addini musamman 'yan siyasa sun mai da jarunsu bata junansu duk wanda ya tsugunna bukatarsa ya bata abokin neman abincinsa wannan tun daga matakin ƙasa har zuwa matakin sama idan yan maula ne da waya to duk wanda ya hau kokari yake ya bata dan uwan shi a daina kulawa na a dawo ana kula shi in masu neman mukami ne na kansila to duk wanda ya je kokari yake ya bata wanda yake tsammanin za su iya yin takara da shi ya ci mutuncinsa ya ci zarafinsa ya hada shi da abokan shi ya haɗa shi da 'yan unguwar shi ya haɗa shi da iyayen gidan shi in masu mukamin ne kowa haka ne kokari yake ya ga ya gurɓata kowa an lalata kowa ya zama to ba mai mutunci sai shi da wannan abin za ga akwai haɗari ba iyaka mukamin siyasa yake tsayawa ba barnar tana dawowa ne zuwa ga al'umma kuma sannan mutane ne suke jin barnar a jikinsu kuma sannan mafi haɗarin shine yana kankare addinin mu na haka kenan duk masu yin siyasa da masu neman abinci da masu kowace irin sana'a abinda za su yi su taimaki addininsu abinda za su yi su taimaki al'ummarsu shine ya zamanto suna da fahimtar juna suna da haɗin kai suna gyara tsakaninsu Allah ya samu dace kuma inda za mu kalli ma ayar ta Qur'ani hatta jayayya da take in an yi ta zaka ce in ce Allah madaukakin sarki ya hana irin wani tsakanin masu imani saboda tana kawar da ƙarfin ku واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين kuyiwa Allah biyayya kuyiwa manzansa biyayya wala tanaza'u kar ku yi jayayya kar ku yi ja'in ja wannan ja'in jar fa har da neman mulki da neman tasiri wala tanaza'u kar ku yi wannan saboda sahabbai ake gayawa Allah ya san cewa akwai lokacin da za a zo ana jayayya a neman matsayi ko a neman mukami ko a neman tasiri aka ce to irin wannan jayayyar kar ku yi ta in kun yi ta wala tanaza'u fatabshiru za ku gajiya ne akan abin da kuke kokarin ku kai ga gaci ba za ku kai ba duk abin da mutum biyu za su iya yi ɗaya ba zai iya yi ba abin da uku za su iya biyu ba lalle bane su iya abin da goma za su iya biyu ne ba za su iya ba shi yasa wata karin magana ta yin afirka suke cewa duk wanda yake so ya yi nisa to ya tafi da sobawa wanda yake so ya yi sauri ya tafi shi kadai in kana so nan da nan a ga kaji to tafi kai kaɗai za a ganka yanzu kan ana buga a ce aka ce yanzu har na je do su kai yanzu ba minti sha biyar har ya je do amma in kana so tafiya ta yi nisa to ka tafi da sobawanka duk tafiyar da za ku yi a cikin ayari ku ɗari ko ku hamsin ko ku sittin to albarkar da Allah ke sawa a cikin ta ba irin albarkar da Allah ke sawa a cikin mutum biyu bane ko a cikin mutum ɗaya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rakbu in aka samu ayari a halin tafiya to Allah madaukakin sarki da albarkarsa suna tare da shi amma mai tafiya shi shi kadai wannan mutumin shedani ne ba sai an kira mai dan da zai raka ba shi a karan kansa shedani ne da haka kenan iya abin da ya dace da al'umma ya zamanto sun zamanto sun tsaya madaurin kida kuma iyaka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a rayuwarsa shine bai bari baraka ta shiga cikin sahabban shi ba wata rana da aka samu rahin fahimtar juna an dan yi fada wannan ya ce yalil muhajirin wannan ya ce yalil ansar manzo Allah yana gida da yaji kowa ya kira kabila sa sai ya kado sai yake cewa yanzu irin ikrari na jahiliya za a dawo da shi tun ina raye kowa na tutiya da gidansu kowa na tutiya da garinsu suka ce a manzon Allah ba wani abu ne ya faru ba ka ji ka ji abin da ya faru sannan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo dan haka dai al'ummar musulmi abinda hadisin ke karantarwa shine duk abin da zai haifar da haɗin kai a cikin al'umma zai haifar da haɗin kai a cikin zamantakewa shine abin da ya fi matsayi na tsalla azumi da sauran sadakoki duk abin da ka san in ka aikata zai haifar da barna zai haifar da rashin jituwa ko tsakanin masu mulki ko tsakanin shugabanni ko tsakanin abokai ko tsakanin yan unguwa ko a tsakanin aminai wannan abin ba wai illa kaɗai zai tsaya a kanka ba har addinin ka sai ya kankare Allah ya tsare mu حدثنا موسى قال حدثنا عباد ابن العوام قال أخبرنا سفيان ابن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أرن كربو دقى عبد الله دقى عباس يكي فتقوا الله فإن الله ديتي فتقوا الله كجزء رن الله وأصلحوا ذات بينكم ku gyara abin da ke tsakaninku ƙala sai abdullahi ɗan abaza yake cewa haza ta haridun min Allah alal mu'minin wannan ɗora laifi ne daga Allah akan masu imani an ya taƙullah su ji tsoron shi wa an yi sulhu za ta bainihim su gyara abin da ke tsakaninsu Allah yana nuna cewa abin fada nauyi ko ana ɗora muku laifi in ba ku ji tsoron shi ba kun gyara abin da ke tsakaninku shine ma'anar fattakullaha wa aslihu zata bainakum laifi ne a wajen Allah a same ka baka jin tsoron sa baka mai biyayya laifi ne a wajen Allah a same ka baka kokarin samar da zaman lafiya a tsakanin al'ummar musulmi Allah ya samu dace babun Imam Bukhari ce babi idza kadhabta li rajulin idan ka wa mutun ƙarya huwa laka musaddiq shi kuma a daidai lokacin ya gazzata ka mutum ya baka gaskiya ya baka aminci yana tsammanin abin da ka faɗa gaskiya ne sai ka yi amfani da damar ka shigar da ƙarya mai matsayin wannan magana ɗin haddasana haiwatu ibn shuraih qala haddasana baqiya an subara ibn malik al-habrami an abdurrahman ibn jubair ibn nufayl anna abahu haddathahu anna sufyan ibn usayd al-habrami haddathahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kaburat khiyanatan ya yi girma a matsayin cin amana khiyana cin amana ya yi girma a matsayin cin amana an tuhaddisa a haka ka bai maɗan uwanka labari huwa laka musaddiq shi ya gasgata ka a zuciyar shi wa anta lahu kadhib amma kai a daidai lokacin ƙarya kake gaya mashi wannan abin yayi muni matsayin cin amana kowace irin cin amana sai fatta da daɗi amma mai muni shine lokacin da mutum ya gaskata ka ya baka aminci kai kuma ka yi amfani da shi ka shigar mai da ƙarya wannan ya fi kowanne a matsayin cin amana kuma har wayo dai abin da muke dai fama da shi tun da muna zamanin demokaratiya ne ko zamanin demokaratiya kowa gindin zama yake nema in wata ya samu shiga gindin ciyaman in Allah ya da kokari yake ya gaya mai ƙarya da gaskiya dan ya samu abinci ko da kwa ya san abin da zai faɗa ba gaskiya bane ba a ranka daɗe mutane suna jin daɗi ai ana yaba aikinsa ai gaskiya ba wanda yawa mutane abin da ya maka da kake yi kaga shi a lokacin ko da ke wannan mai yaudara kai ne ko in mai aiki ne ya san mai aiki ne in mara aiki ne ya san marar aiki ne amma misali akwai wanda shi labarin yake nema na gaskiya ka gaya mashi kuma ya gaza kunnensa dan ya ji gaskiya sai ka yi amfani da abin ka gaya mai ƙarya dan maslahar ka akan sa hadisi ne to wannan babbar cin amana ce cikin addinin musulunci ka ci amanar Allah kuma ka ci amanar wanda shi ya baka aminci yana sauraron gaskiya amma baka gaya mai gaskiya ba sai dai hadisin da'ifi ne hadathana abdullahi ibn ibn sa'd qala hadathana abdurrahman ibn muhammad al-muharibi an layth an abdul malik an ikrima an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum tabbata a gare shi ya ce la tumari akhaka karka yi jayayya ko rikici da ɗan uwanka la tumari akhaka eh kada kai kafafa ko alfahari ga ɗan uwanka ko kuma kada kai musu ko fada da ɗan uwanka musulmi har yanzu dai wancan kamar yana koma ne fassara maka cewa fattakullaha wa aslihu za ta bainiku cikin abin da ke dare tsakanin al'ummar musulmi shine yawan musu da yawan cacar baki ko nuna alfaharin ni ina da akwai ku ba to addinin musulunci ya hana in Allah ya hore maka kusanci ne zuwa ga wani mai mukami to karka zo ka kewa abokanka kafafa ni fa ina da alaka da wani ko muna da dangantaka da wani ko wani yayana ne ko wani kanina ne ko Allah ya hore maka abin duniyan nan eh ka ji ajihunka yayi nauyi kudin sun fi karfin kisa ka zo cikin abokai kana kafafa ka canza irin tafiyarka ka canza wurin zama ka canza abokai wannan yana cikin almira kafafa da alfahari ba a bukatar shi ko ka yi zamanto mai yawan musu da fada to wannan duk ba a yi saboda lokacin da ka zo mai wannan ɗabi'ar za ga mutane suna guje maka to wannan guje wace ba a so so ake kullun ya zamanto al'umma a haɗa suke a guri ɗaya yasa ce masa to kai a matsayinka nake mai imani la tumari akhaka kar ka zamanto mai fada da dan uwanka ko mai nuna kafafa ga dan uwanka wala tumazihu kuma kada ka yi mai wasa kada ka zama to mai tsokala a gare shi amin fahimci tsokana ko mutum ya fito watakil Allah ya kaddara a ran nan bai ci ba abinci kuma kana ganin shi ka san alamar yunwa yake je ka doko ruwa mai tsanyi ka ci ranka daɗe ga wannan kaga akwai nau'i na zolaya ko akwai nau'i na isgilanci to irin waɗannan wasannin addinin musulunci ya hana su ko kuma dai irin wasa na yau da kullum a ce wani akwai zolaya ko wani akwai raha a gurin shi zai taba ka a kirkile da dariya wani lokacin ka ji haushi wani lokacin ka biya a yi wasa wani lokacin ranka ya ɓaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to sai dai saboda irin waɗannan hadisan da aka yi hani a kansu shi kuma sai wata rana Abu Hurairah yake cewa to manzon Allah kana hana mu mu zaman to masu tsokana da wasanni a junanmu almudaba ba wani mu ma zaha to amma kai ma wani lokacin kana mana irin waɗannan wasanni din kamar wata rana aka ce tsohuwa ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah aljanna nan da ya raba ta ake mana raye ni ma imin addu'a Allah ya sa ni cikin gidan aljanna manzon Allah ɗaya kai ya kalle ta ce kai Allah sarki he dai safi ba sa shiga aljanna sai ta fashe da kuka ta shiga uku ta lalace kenan ya zo manzon Allah ya mun addu'a ya ce addu'a safi ba sa shiga aljanna sai ta fashe da kuka ya ce abin da nake nufi shine a wannan tsohon naki a durkuhe ba za ki shiga aljanna ba sai Allah ya sake kera ki kin dawo budurwa daram da karfin ki sannan za ki shiga inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara urban ataraba kaga manzo Allah ya tsokala ce ko taba ta yayi kuma taba gadin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mata a'a ga karshen abin da za a koma kamar abu da ga an sa a status jiya ko tsowa mai nacin bara an hana ta wani dan zaure ya koma gefen da aka kara mata waya a kunne sai yake kiranta a matsayin yadda ce asabe me ya faru ke ce ta yaron ya fashe da kuka me a cikin sai yanzu ina garin nan a ce kina bara sai ta sake ruka da kuka na bari to bari bari ni ba bara nake ba shi kuma yana gefe a gefe ta ana ta dariya to irin wannan kaga wasa ne na zika da kakanni duk ana kiransu almumaza to manzo Allah akai ma kana mana irin waɗannan wasanni din to dalilin an samu waɗannan hadisan guda biyu sai malamai suka yi kokarin hada tsakanin hadisan me yake faruwa tare da wannan da muke karanta bai inganta ba wancan ingantacce ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka malamai suka ce shine babu laifi ya zama to akwai wasa a tsakanin al'ummar musulmi tsakanin wanda da wani babu laifi a zama to akwai irzolaya akwai dan tabawa akwai abin da za a yi a yi dariya a ji daɗi shine gyaran zaman majalisi in muka zauna kawai sai qala Allah sai qala Rasul sai imani ai rayuwar za ta ɗan yi wahala kenan ko eh wani lokacin dole sai an sako ɗan wasa da dariyar wannan shi yasa wani sahabi yake ce da manzon Allah ce wallahi in muna gaban ka wani lokacin sai mu ji gashi nan yanzu ana busa kawo kawai aljanna za a jefa mu amma da mun bar gurin kuma mun bar gurin ka mun koma gefe sai mu ga wai wannan ya tsokalli wannan wannan ya tsokalli wannan wannan har yayi wasa da dariya da matar shi har a samu dama a ce wanka ya yi tsakani ce wallahi manzon Allah me yake faruwa sai yake ta aida za ku kasance kamar yadda kuke a gabana ada ai ku rika gaisa da mala'iku a titunan Madina eh inda yadda kuke kullun a gaban haka za ku kasance to me bambancin ku da mala'iku dina ai maganar ku ko kuma ba ku sauka da wata mala'iku ba to inda ya kullun kowanne minti haka kuke to ai ku zama mala'iku kenan yake da kuma ku rika gaisa da sama mala'ika Jibril da Mika'il a cikin titunan Madina abinda ba zai yi bane da haka da wani lokacin da sai an samu hakanin al'amru sa'a sai wa sa'a ko dole wani lokacin a samu an yi dariya wani lokacin a samu an yi raha wani lokacin a manta ma da cewa fa muna nan duniya mutuwa tana gaban mu wani lokacin ran ya ɓaci aka dugunzuma aka yi mutuwar ana wajen makwaki sai ga an sako na ga an fage da dariya har baban ko dan mamacin ko baban mu zai ga shi ma ya samu abin da zai tsoka da a bakin sa dan yin tsoka da an jima ya tuno cewa ai mutu aka mutu ta astaghfirullah astaghfirullah sai a ci gaba gobe fa kasa zai yi jibi har kasa zai yi kwana biyar shi ne kenan ya manta sai a ci gaba da dawowa a tijuwar to haka rayuwar take dole sai ana samun wannan tsokara da tsokaran ne sai aka ce to abin da shi ake hani shine kar a wa ƴan uwa tsokala da jan hankalin da za ta shigar da an ɓata ran mutum an ci mutuncinsa ita ce ba a so amma ai tsokala da za a yi dariya kafin ta shiga jini a daina ta wani addinin musulunci bai hana ba shi yasa za ka manzo Allah in ya ɗaya wani lokacin sai a yi wajen shekara biyu ko uku ma bai sake ɗaya din ba duk wanda za a kirga nasa a rayuwarsa ba su ba a kirga ba to shi yasa idan kana da kurjini kana da mutunci kuma ya zama to kullum wannan zolayar da tsokala ita gare ka to za ka wani lokacin kamar mutuncin ka yana zuba a idanun al'umma yasa aka ce to a sa mata lokaci dan jifa jifa da haka sau daya a shekara ko sau biyu ko sau uku ko sau hudu wannan babu laifi Allah ya sa mu dace wala tumazihu kada ka mai wasa wala ta'idhu maw'idan fatukhlifahu kuma karka mai wani alkawari fato khulifahu sannan ka saba mashi in dai mutum dan uwanka ne musulmi ka dauka mashi alkawari wajibi ne ka cika mashi dan alama ta masu imani idan sun dau alkawari suna cikawa alama ta munafukai marasa addini marasa mutunci shine masu kare alkawari idan sun yi shi Allah ka sa mu cikin masu cika alkawari din babu qani fil ansabi babin da yake magana mai matsayin cin mutuncin mutum cikin nasabar shi duka dai fasu babukan namu duka wani 'yan siyasa ne yau a ta alfaharin da zolayar da saba alkawari dujarin 'yan siyasa ne haka sukan nasabar mutum duka wani al'amarin 'yan siyasa ne yau da ka fito za ka ɗance wai dahi ubansa waye ai ubansa daga kwatakwata take ko daga ina ne haka za ka ji ana ma ƙarƙarƙaran ta ina babanka ya tafi wani lokacin da ya ga zango ma an gaya maka a tsa'adu fil ansa su kan nasaban mutum ai ubansa da gyarta ne ubansa da gyaran takalmi yake da tallan gore yake uwansa kaza ce me matsayin to irin taba nasabar mutum cin mutuncin mutum cikin nasabar shi حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبتان abubuwa guda biyu ko al'adu guda biyu ko rassan laifuka guda biyu la tatrukuhuma ummati ko la tatrukuhuma ummati al'umma ta har abada ba za su kauce musu ba laifuka ne guda biyu barna ce guda biyu amma kullum tana cikin al'ummar manzon Allah har Allah ta shi alƙiyama kuma ba fa yabo bane ba laifi ne me na farko sai ce anniya kuka idan an yi mutuwa kuma kuka irin na kila ba kuka irin na hawaye ba wayo ta mutu ta lalace ko wayo ya mutu ya lalace da kiran bala'i da kiran asara da kiran waye ga to irin wannan kukan manzon Allah ce har a tashi alkiyama irin wannan kukan ba za a daina ba sai dai da addini ya same su daga lafiya kalau an daidaita inda kuma addini ya karanci za ka same su suna yi innan sun lafa nan su ɗauka innan sun lafa nan su ɗauka ko kuma wani gidan he kun zo kun saita al'amuran ku an yi komai da an daga wata ya ɗora hannu akan wayo hikin he ta taɓo su shi ma wani he kama wani he ta kama irin wannan kukan mutuwa manzon Allah ce har abada ba za a daina ba da haka ma wasu a zai dai ku yi iyaka abin da za a yi amma akwai masu taurin kai abokan shedan duk da za ku yi waɗannan ba za su daina ba anniyaha sai ce wa ta'anu fil ansabi da kuma sukan nasabar mutum har abada akwai da kullum burinsu su bata mutuncinka kana da akwai a lalata ka cikin al'umma a lalata ‘ya'yanka a lalata iyayenka a lalata zuriyarka har abada akwai masu irin wannan kuma mummunan zunubi ne ba a kansa cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da za ka wa mutum na adalci shine ka auna shi shi a karan kansa babu laifi mutum ya alfahari da iyayensa da kakanninsa yawan Allah godiya biyo ta hanya mai kyau amma idan za a wa mutum hukunci ana mai hukunci ne shi a karan kansa wani mutumin kirki ne kowa mutumin kirki bane a kallon shi a karan kanshi idan babansa ya fi kowa kirki a garin nan in ya fito ya hau sawun baban shi yana so ya ta alfarman baban shi idan halinsa ba irin na babansa bane kar a fashi idan baban shi ba Allah ya kaddara ba mutumin arziki bane shi kuma ya cancanta ya hau wani layi na arziki da daraja da martaba kar a hana shi saboda wancan abin da yi la ta zuwa ziratun wizra ukhra wata ran ba ta daukar nauyin wata ran har a wajen Allah madaukakin sarki to abin da ya fi dacewa shine kai a karan kanka kai kokari ka zama na kwarai a karan kanka kai kokari ka gyara zuriyar ka zama to na kwarai su zama to mutanen arziki in Allah ya kaddara mahaifanka suna raye ka yi kokari da kai da su duk ku yi tarayya cikin addinin musulunci a cikin hali na kwarai iyaka abin da zaka yi ka yi kokari ku zama to irin wannan amma idan an samu matsala a 'ya'yanka ko an samu matsala a iyayenka matsawar ba sakacinka bane bai kamata ba al'umma ta hukunta ka da wannan laifi inda hukuntawar al'umma ana musu da wannan da annaba da wasu ma sun fada cikin garari annabi nuhu alaihi salam matar shi bata yi imani da shi ba ɗansa bai yi imani da shi ba suna cikin wanda aka hallaka a ruwan tufana annabi lut alaihi salam matar shi ita ce take kunna mai wutar fitina a cikin gidan shi fada yake da yan gomo da yan luwadu amma daga cikin gidan da take kunna mai wutar gaba baki ma sun zo a cikin gari ga sabbin mutane da ba yan gari ba kowa kun lalata to ga da ba lalata ba ita za ta kunna mai wannan wuta saboda al'ada sai da kowa so ake a gasar ya ɓaci to matan sai ta ba da gudunmuwa a lalata kowa a cikin gari kuma annabin Allah ne annabi ibrahim alaihi salam yana cikin ulul azmi min rusul in ka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowace al'umma tutiya take da annabi ibrahim ta take ubanta ne nata ne amma ya aka yi mahaifinsa bai imani ba kuma wannan bai rage mai kima da daraja a wajen Allah madaukakin sarki ba dan haka shi mizanin musulunci ana fara kallon mutum ne shi a karan kanshi in an samu wani tazzaro a cikin zuriyar shi bai kamata ya zamanto abin da za a aibanta shi da shi ba shi yasa za ka da musulunci ya bambanta da sauran addinai musulunci da ya zo yaƙi ya yi aka kwano bayi aka shigo da su garin madina amma ba a shekara ɗari ba sai da daga yawancin masallatai da majalis da ake ba da ilimi duka waɗannan bayin ne ba su habbai bane da yayansu suke ba da wannan ilimi din in muna magana muka ji an maka ikrima maula ibn abbas bawa ne irin su mujahid irin su muqatil yawancin su zaka tada duk bayi ne kamo su akai amma ba a je ko ina ba sai ga su sune manya-manyan malaman hadisi na cikin addinin musulunci su suke jagoranci su suke karantar da alqur'ani yawanci ma da suka musulunci hidima hidima ta azo a gani ba cikin larabawan suke ba kaga kenan musulunci ba yana tutiya bane ta ina ka fito yana tutiya ta ne kamai ne dan haka abin da ake kallo a musulunci me kawa musulunci sai kai tutiya da shi kada ka zo ka gaya mana ni dan gidan Allah ya ji kare dan gidan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ne in baka yi halin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ba abin da zai amfana ma kar ka zo ka gaya mana ni dan gidan Albani Zaria ne Allah ya ji kanshi da rahama eh idan baka yi halin Albani Zaria ba abin da haka zai kara maka kar ka zo ka gaya mana mu dan gidan Sheikh Ja'far ne in baka yi halin Sheikh Ja'far ba haka ba abin da zai kara maka kai hatta Fatima ta akai mata salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allah shay'a manzo Allah ya ce in dukiya ce tambayi duk abin da kike so zan dauko in baki ba matsala akan wannan amma in kika kuskura muka je lahira ba abin da zan miki magani a gaban Allah madaukakin sarki amma da ta tsaya ta yi aikin ta ta dage ta yi hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga duniya aka yi mata bushara tana cikin wanda za mu samu manyan matsayi a cikin aljanna a gobe alkiyama da haka musulunci yana kallon me ka gabatar ne ba abin da mahaifanka ba ko iyayenka ko kakanni ka suka gabatar barantana a yi maka gori da shi Allah ya samu dace babu hubbun rajuli ƙaumahu babi akan mutum ya so jama'a shi ya so mutanen shi wai hakan ya dace na ya dace ko bai dace ba ya dace to wani misali kan mu karanta ina jinka idan ka so su su ma za su so ka to kwari ba gane abin da nake nufi ba mutum ya fifita mutanen garinsu ko ya fifita 'yan danginsa a kan kowa haka ya dace ko bai dace ba na'am kamar shugabancin da sayyadina Usman na'am eh yayi sai na Usman ya ba dangin sa shugabanci na'am sai aka yi me eh ai duka wanda sai na Usman ya ba wa shugabanci a zamanin shi ko a zamanin wa sai an ba su zo ne da shi ɗan shi'a suka kame suka laɓe suka kashe bawan Allah amma duka wanda ya ba wa shugabanci ɗan uwansu ne ba wanda bai cancanta ba yanzu ka kaddara Allah ya kaddara ka zama tun shugaban kasa kuma ɗan gidanku yanzu sai karatun da ba wanda ya irinsa a Najeriya ya kana yi minista saboda kanan ka ne ya kuma cancanta 'yan majalisa sun tantance sun jinjina sun ji akwai kwari ya ka hana shi ba za a hana shi ba ba wani muke magana a kan shi amma misali mutane su yi jarabawa za a ɗauki aiki kai ɗan gumal misali sai mutum talatin suka ci jarabawa daga gumal mutum saba'in suka ci jarabawa daga omugu misali to duka waɗancan ne ka hana suka ba 'yan garinka haka ya dace ko kuma duk wani hanyar yanzu ya kace a'a kawai he 'yan garinmu he an rasa a garinku za ka ba wasu haka ya dace ko kuma ɗan garinku ya yi laifi ka ce tun da ɗan garinmu ne ba za a hukunta shi ba sai ya kai ka ta ɗan garinmu ne kawai ina ƙaunar su irin sun ce tambayar ya dace haka ko bai dace ba to kaga still har yanzu yan siyasa suna da kalubale idan kun ce bai dace ba in kuma ya dace wasu abin da yan siyasa kenan ke yayi daidai kenan ko حدثنا زكريا قال حدثنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا زياد ابن الربيع قال حدثني عبد عباد الرملي قال حدثني امرأة يقال لها أسيلة قال سمعت أبي يقول تكتا نتبا بنانا تيوا بابا تيتي قلت يا رسول الله نسي أمن ذن الله أمن العصبية yana cikin ta'assubanci shine mutum ya ce komai sai kabilarsa sai ɗan gidansu amin al-asabiyyati an yu'ina ar-rajulu qaumahu ala zulmin mutum ya taimaki ‘yan uwanshi a kan zalunci wannan mutumin a kira shi a wannan abin a kira shi ‘yan garanci abin da ‘yan garinku suka yi bai dace ba ka goyi bayansu ka nuna ba su da laifi wannan abin asabiya ce na'am manzo Allah zai amsa kuma kai ma kana amsa na ga kana girgiza kai kaga kai lafiya a gurin ka shi kuma manzo Allah ya ce na'am wannan abin ta asubanci ko ɗan gidanku ne idan ya yi laifi aka jahi za a hukunta to kada wannan ‘yan gidancin da jinin wannan ya yi tasiri a hukunta shi daidai da abin da ya aikata kuma ba za a taɓa zama lafiya ba wallahi sai an samu wannan haka idan mutum ya cancanta da abu ko ɗan cikinka ne to ko me za a faɗa in ya cancanta a bashi ko mutum ko kina ƙiyayya da shi in bai cancanta ba kar a bashi in ya cancanta a bashi ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى تنكم تكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن كنت تشذا قباد شيدا قباد شيدا تكسكيا أكران كونكم ministan sun je suna suna masu screening to kai ogawa ne ko honorable wane za mu baka mukami na minista kana da wani abu na ha'inci da za ka ba da labari ko minista za ba ka sai magana gaskiya lokacin ina monita a firamare an yi naira goma goma za mu sai bol na kwashe kudin ba za a yi ba ko ba zai yi ba in ana so a zauna lafiya wallahi sai an yi haka kunu qawami da bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum za mu ba ka amana ta ka za ka ce magana ta gaskiya lokacin da nake a kawunta na taɓa almundan hana da naira dubu ɗari amma na tuba na? e babu laifi idan mutum ya fito ya faɗi gaskiyarsa mu ba shi a kan musamman yana da aihu amma an tambaye ka ka taɓa almundahana ka ce ba ka taɓa yi ba sai aka baka akan baka taba almundahana ba laifi ne akan laifi waccan almundahana tana can laifi ne kuma yanzu ƙaryar da kai aka baka a yau laifi ne wata kil idan wancan gaskiyar za ta hana a baka yanzu aka baka wata kil baka cancanta da wannan kujerar ba ba lalle bane albashin da za a baka ka cancanta akan shi shi yasa hatta fom da ake ba mutum ya tiki a ƙasa a tambaye ni ka ce na rantse da Allah jawabin da na rubuta a cikin wannan fom din gaskiya ne wallahi alkawari ne tsakaninka da kai da Allah idan za ka suke fom ba wanda yake ganin ka ka rubuta abin da ka san gaskiya ne eh wata kotu ta taba kama ka da laifi ka ce eh shikenan idan gwamna yana so ya baka mukamin za a ma afuwa idan shugaban kasa yana so ya baka mukamin za a ma afuwa amma kullum muna kokari ne mu rufe ayyukanmu ko muna kallo shi wa gabanni a sama muna zagin su da wannan ayyuka kuma tare muke da ayyuka da haka duk yadda shugabanni suke gara mu daidai da mu ne kana neman mukamin dan sanda sai a ce dan shekara 25 kake da buƙatar da bukata sai ga mutane suna ta gudu magistrate ana sake sabon declaration of age a sassake su dawo kafa dukar ya ce kaga wannan mutumin babu yadda za a yi rike maka amana saboda aikin da zai rike bai tantance da shi ya sassake shekarunsa ya dawo kafa wani ritaya sai zai sai koma da gudu ya ɗauki fadarsa sai a canja a canja a canja ya kamata ya shekara ya sa haikara bakwai da ta wuce amma ya kasa da harin daren da kau yana nan dan me yasa zai haka cin amana ce wannan ta ce iya ta dan shekara 60 take so ya mata aiki yanzu shekara 67 kana zaune me kake a gurin ka daga wani ya zo ya hau to irin wannan cin amanar ita ce ta zo ta damike ta zan zauna a gindin mu da haka in dai ana son zaman lafiya duk wanda ya yi laifi a hukunta ne naka ne ko ba naka ba ne duk wanda ya cancanta da abu a bashi naka ne ko ba naka ba ne in ka tashi za ka ba da bayani ka ba da na gaskiya a kanka ne ko a kan mahaifinka ne ko a kan dangin da ka faɗi gaskiya wani lokaci imam da bukhari sai a ga suna da kyakkyawar alaƙa da aliyu da madini har ma yana ɗaukan shi a matsayin mahaifin shi ko a ɗaya daga cikin malaman hadisi yana ɗaukan shi a sunan shi a kwanta yana ɗaukan shi a matsayin mahaifin shi baba aka yi aka yi aka duba imam al-bukhari baya riwayar hadisi a gurin shi sai mutane suka kasa gane to wannan mutum wai yana da rauni ne a hadisi ko bai da rauni sai mutane suka ce magana ta gaskiya in kuna so ku san matsayin sa ku tambayi imam al-bukhari da suka zo suka tambaye shi wani muke tambayar ka wai yana da rauni a hadisi ko sika ne yace ku je ku tambayi wani na suka ce ba wanda za mu tambaya iyyaka nas'alu kai za mu tambaya ba mu ansa yana da rauni ko bai da rauni ya ce har ku karɓi hadisi a guri shi da yifi shi kenan da haka ba zai baje littafi bai zauna a matsayin malamin hadisi saboda mai wannan abun amana ce addini ne da haka duk yadda mutane kuke da yan garanci da su kuke da kusanci da su karka taimake su akan barna idan mutum ya yi barna ka faɗe ta barna ce idan mutum ya yi gaskiya ka faɗe ta gaskiya ce karka rufe ta sai muna wani wallahi za mu zauna lafiya da shi ne abin da Imam Bukhari yake kallo a littafin ya sa mashi al-adabul mufrad ko abubuwan da zaka ga sunan kamar ba komai sun zama ruwan dare duk abin da muke faɗa da ruwan dare ne har ma ya zama to daga cikin burgewar dan siyasa ya danne haƙoƙin wasu ya kawo garin su ya zama haka shi ne abin da ake kallo a matsayin aiki ko ka danne haƙƙin wasu ka kawo garin to ita abin da ake da bukata ba ta da bukatar ka danne hakkin wani amma ga wa kowa adalci daidai da abin da ya dace da shi babu laifi a babin da ake neman alfarma kuma sai ka nema wa kanka alfarma ka nema yan uwanka alfarma ka nema yan garinku alfarma amma idan wani ya cancanta da haƙƙi ko da ba bangaren da kake ka ba shi haƙƙinsa kuma dan wancan bangaren yayi haka in ba haka ba za a zauna lafiya ba in yayi kai barnaci in kai ya rama barnaci shine abin da ya hana Najeriya ta zauna lafiya kalau shi ne abin da ya hana jigawa ta zauna lafiya kalau wata kanyi ne abin da ya hana kuma ta zauna lafiya kalau kowa ce sai ne ya ce sai yan gidansu kuma daga cikin alama ta kuratuwar alkiyama shi ne zaman to ana danka amana a hannun mutanen da ba su cancanta ba eh duk wanda za ka ba wa kawunsila ko supervisor kawunsila ka tabbatar ya cancanta a gurbin da ka bashi wanda za ka ba wa advisor ka bashi a gurbin da ya dace wanda za ka ba kwamishinoni su dace a gurbin su wanda za ka ba ministoci su dace a gurbin su in ba haka ba aka yi shekara hudu aka auna wani ba abin da ya yi na a zo a gani a fi da ya biya albashin da aka ba shi tun da ka zauna shekara hudu a ofis ba abin da kai to mai amfanin kujera kenan a gurinka in dai kai shekara hudu ba wani abu da ka kawo na alasa albarka a cikin ofis a tun da ya kara wannan kudin kamata ya zama to haka ake za mu baka minista za mu baka albashi za mu baka allowances da komai amma idan shekara hudu ta yi 'yan Najeriya suka yi assessing performance ɗinka below average to za ka da duk abin da aka baka to ina ji duk wanda bai hida ba zai karba ba za mu baka kwamishina amma idan shekara hudu ta dace za mu saki assessment zuwa ga 'yan jigawa a ministry ɗinka idan sun auna sun ce baka dace ba baka ba da gudunmawa ba baka adalci za ka dawo da abin da ka ci ka sa hannu ka ce eh na yadda sannan a baka za ka duk wanda zai zo neman alfarma to amma saboda an san duba dakalar da kai an wuce gurin ba abin da za a yi ga kowa na ba mutum a bashi to ita kuma amana ce ta zuwa zarfin alkiyama ko cin amana ce ta zuwa zarfin alkiyama in ta yi tasiri a cikin mu daga nan ne Allah madaukakin sarki zai tashi alkiyama Allah tsare mu abin da dai nake son kure a nan gurin shine musulunci baya goyon ta'assubanci mutum ya sai shi yan garin su ko al'ummar shi musulunci baya goyon bayan wannan abin abin da muka faɗa zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai ake abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum assalam na'am na'am na'am na'am Na'am. Na'am. Na'am. To, watakila an ji tambayar ta shi, akwai wanda suke rage shekaru don su zai sabis, akwai wanda suke rage shekaru don menene kace ɗaya? Wajen scholarship. Ma'aikacin gwamnati bai cancanta a bashi scholarship ba za a tambaye shi kai ma'aikacin gwamnati ne sai ce a'a. da haka sai zama to gwamnati za ta albashi albashi kullum kuma za ta bashi tallafin karatu wanda wanda ba ma'aikata ake bawa ba shi da kansa in aka bashi an san bai sai an sawa kansa da kanshi ita Najeriya ta ce ba ta so kowa da ya sabis sai dan kasa da shekara talatin idan ka cika shekara talatin da kwana ɗaya ka haƙura a matsayin ka na musulmi ko da arnan kudu suna yi kai ya zama to abin kwaikwayon ka manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam idan an tambaye ka za ka je karatu kana aiki ka ce eh ina aiki na rantse da Allah iyaka abin da Allah ya rubuta na arzikin ka da shi ba ka samu in ka yi ƙarya a kan ko ba ka yi ƙarya a kan ba idan Allah ya ce arzikin ka miliyan ɗari wallahi ko bacci za ka yi a ɗaki sai ta ba na cewa kuma ba ɗaki ba ka kwanta arzikin ka zai zo amma ko bacci za ka yi sai ta zo inda za ka yadda da ni za ka tar da wani yana kwanci a gadon asibiti bai da lafiya amma ana juya kuɗinsa wani alheransa suna zagaya sama da abin da duk mai wayo mai hankali mai yawo da kafafunsa bai samu a rana kuma shi yana kwanci saboda mai wancan Allah rubuta ga iya arzikinsa na ga iya ka arzikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudusi nafaka fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha manzon Allah ya ce fa ajmilu fi talab ya ce mala'ika jibril ya zo ya mun zancen ya gaya mu ya jefa zancen har cikin zuciyata ya ce ya rantse da Allah ba wata rai da za ta cika sai ta gama cinye arzikin da ta sai maza Allah ce ku kyautata wajen neman arziki in kai gaskiya arzikin ka za ka samu in kai ƙarya ya ka arzikin ka za ka samu abu ne ya faru da yawa ɗan uwa da yawa sun faɗa cikin wannan abu wanda ya ce ya kokarin tuba ma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya nemi hanyar da za su gyara da ubangijinsa wanda yake kokarin yi ya hakura ya tsaya iya kara bansa kuma da yawa mutane sukan saba da rabansu Allah madaukakin sarki ya samu dace a yi gaskiya ne fa zama alkhairi na'am dan kana sada da hannu da na'am Na'am. Na'am? Eh. Na'am. Ba ka tantanta ba. Ai gwamnati za ta ɗauki aiki da ta he mai certificate na NYSC kuma baka da shi. Eh ba ka tantanta ba. kamar yanzu abin da yake faruwa ni da nake zaune nan a gaban ka ban yi NYSC ba amma ina da certificate da NYSC akwai exemption certificate ko ana ba wanda ya shekara talatin ne a lokacin da ya kare digirinsa ya fita daga tsahun samari ya fara kahun tsaffi don haka ana neman sojoji samari da ba ka da certificate na service an san kai tsoho ne lokacin da ka kare digiri hikanan ka hakura ka bar yara su zai za a ɗauki yan sanda ai kasa da shekara talatin ya kabar exemption certificate ma'ana ke da lokacin da ka kare digiri ɗan shekara talatin ne baka cancanta da abin da aka ba da adabar akan shi ba ka hakura amma in dai ka yi digiri dole ne za a baka ɗayan biyu certificate ko dai a baka certificate na kayi sabin ka je ka zauna a kan an tura ka kayi aikin shekara ɗaya ko wata tara ko wata goma haɗe a baka certificate ko kuma ka cika shekara talatin a baka exemption certificate kuma duka aiki iri ɗaya suke da wannan da wannan babu mafi tsakaninsu sai dai bambanci wajen yaro sai dai bambancin saurayi da babba inda ake da buƙatar saurayi ka bar samari su je inda ake da buƙatar da saurayi da dattijo so ake ilimi ya bambance ku ci ilimi ya bambance tsakanin ku da su Allah ya sa baka rabanka kuma da yawa ba mutane suna je su jefa kansu inda bai dace da su ba wallahi wani abin da ya dace da shi malamin makaranta ne zai rena ya tafi soja sai ji Allah ya jarrabi tarbiyyar sa aikin soja ya zamanto mazinaci mashayin giya a tura hisan bisa a harbe ni in jarraba ta da ubangiji ba wannan tabbakar ajin soja ina goyon bayan ajin soja ina goyon bayan a tsare al'umma a tsare mutuncin musulmi ina goyon bayan haka amma akwai wanda Allah zai mai jarrabawa cikin aikinsa shi yasa manzo Allah yake cewa idan hamma ahadukum bi amrin falyastakhidillahu ta'ala fihi duk wanda ya yi hukuri zai aikata wani al'amari to zai maza mai aure ubangiji kana so ka rage shekarunka za ka yi istikhara daga shekara talatin da ashirin da bai za ka yi istikhara dan ba za ka ba Allah zaɓi a kan ƙarya ba to kaga kenan aikin karka fara zan je aikin soja ina ɗan shekara ashirin da biyar karka cike bom abin da za ka fara yi da farko shine ka tahi tsakar dare ka yi alwala ka wanke zuciyarka ka yi sallah raka'a guda biyu in kai zaman tahiya kai attahiyatun kafin kai sallama sai ka karanta Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim ko anta ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li ko anna hadha al-amra sai ka ce ubangiji tafiya zan yi sojan wannan dan training na soja da ka faɗa sai ka ce khairul li alkhairi ne a gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata ta duniya wa akibatu amri da ƙarshen al'amari na wanda a kan za a mai hisabi fa sabirhu li Allah ka kaddara ya kasance wa yassirhu li ka sauƙaƙa min shi wa barik li bihi ka sa min albarka cikin shi ita ce istikara wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra in wa ka san wannan al'amarin da na sa gaba neman aure ne karka sai yar mutunci ce ba wa Allah zaɓi tafiya soja ne neman aikin gwamnati ne ko man kaza ne sai ka ba Allah zaɓi sharrun ne idan wannan abin sharri ne a gare ni fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri sai ka ce fasrifu anni Allah ka kawar min da shi wasrifni anhu ne ma ka kauda kaina akan shi wa qadir li alkhaira Allah ka kaddara min alkhairi haifu kana a duk inda yake sun ba rabbi ne bihi Allah ka sa zuciya ta ta yadda da shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kar ka sa wani abu cikin zuciya ka kuma kai bacci idan da alkhairi Allah zai sa hali tun da ka gaya wata Allah ka sauƙaƙa shi ba ka buƙatar kama kafa ka koma kai bacci wallahi za a kira lambar wayanka kai ana ta neman ka ana ta neman ka baka ne ka ce gani zuwa gobe saboda Allah ya yarda da albarka ya yassare za ka samu cikin sauki abin da yake wahalar mu cewa mun manta da Allah mun kama kafafu ne kuma duk kafafun da katako ne wala ba da za su kai amma da mun rike Allah mun tsaya daidai wato matsalar duka shan wahala da zamu tara ba mun sauka ne daga kan mizani wallahi idan muna kan ma'auni ba za mu sha wahala ba amma wanda ya gurbata wanda ya gurbata wanda ya gurbata wanda ya gurbata yasa rayuwar tana da wahala gyaran yana da wahala ana kai kamar ba a yi kullum mutane sabuwar barna suke tunowa Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a dai mutum ya ji tsoron Allah ya zamanto na kwarai a karan kanshi ya zamanto mai gaskiya a karan kanshi iyaka abin da kai a karan kanka iyaka da shi Allah madaukakin sarki zai mai tsari Allah ya samu dace akwai wata bayar Allah da ta musulunta kuma ta yi rashin lafiya har an sa mata dokokin cin abinci a asibiti kuma ba ta da hali shine muke neman taimakon yan uwa idan an samu taimako a kai gidan malam haruna hashi shine abin da aka rubuta a nan akwai wata bayar Allah ta musulunta mai yiwa su suna da labari ko ma a hannunsu take kenan wanda Allah hore musu abin da su taimaka na kuɗi ne ko na abinci ko da abin da zai iya zamantowa na agaji a kai gidan malam haruna hashi babban limamin masallacin AGC kenan ko babban limamin masallaci ko babban limamin kungiyar izalat da bid'a wai kamata sunna Allah ba da ikon taimakawa akwai kuma dan uwa shi ma da yake neman uwa su cikin addu'a wani al'amari da ya tunkaro shi na al'amarin aiki a sa shi cikin addu'a idan alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi idan ba alkhairi ba ne Allah ya canja mai da mafi alkhairi da mafi maslaha Allah maɗaukakin sarki mai jagoranci haka nan muna yan addu'a da ga dan uwa malam Ibrahim ko in ce uba a gare mu wanda ya samu matsala ta karya ubangiji Allah ya bashi sauki Allah ya yi masa Allah ta zama to kafara ne dukkanin masu matsaloli ko masu rahin lafiya ubangiji Allah ya ba su lafiya Allah ya sa ya zama tokan karar zunubai a gare su ne wanda suka riga mai gidan gaskiya ubangiji Allah ka sa su huta Allah ka gafarta musu Allah ka hada mu da su a jannatul firdausi in ta mu ta zama kuma Allah ka ba mu ikon cikawa da imani mu mutu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin a wannan